الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 21 ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na 30 daidai a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul janayi shafi na 138 za kuma mu tashi matsala ta saba'in da hudu inda ma ne yake cewa wai ibul imamu wara a ra'asin rajuli muna rubu Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu mala yake matsala ta saba'in da hudu wai ibul imam idan ba a manta ba can baya wancan wata da ya shuɗe mun tsaya ne akan wato matsalar yadda ake yi wa mamaci sallah yadda ake yi wa mamaci sallah da irin adadin mutanen da ake bukata idan wato za a yi wa mutum sallah mun tattauna wannan matsalolin to har yanzu da gaba ba sai ce wai ibul imam wara a ra'asin rajuli shi limam sai ya tsaya wato a daidai kan namiji idan namiji aka kawo zai sallace shi to sai tsaya daidai kansa shi sa an ka zo baka san gawa ba ma za a yi sallah tsaya wani man za ta ga nuna ma cewa wannan mace ce ko namiji kaga maimakon ka ce fulana ko ibnatu fulana ko fulan ibnu fulan ba ka da wannan kawai ka gane waye ba sai ka ce waye za a yi wa sallah ba namiji ko mace da ko wanda zuwa zai wucewa kawai daga za a yi sallar gawa sai ya tsaya sai ya samu wannan ladan musamman ranar Allah ya taimake shi ya ɗau azumin nafila yana so ya cika waɗannan abubuwan na falala da sai na abubakar ya cika su gaba ɗaya da annabi ya tambaya su sai ce wa waddal mar'ati idan mace ce kuma sai annabi ya tsaya tsakiya tsakiyarta wa fi hadisan akan wannan akwai hadisai guda biyu al-awwal na farko ana abi ghalib ghalib al-khayyar an karbo daga abi zalik al-khayyat kana yace shahidu anas bin malik radiyallahu anhu salla ala jinazati rajul yace na halalci wajen anas dan malik Allah ya kara masa yadda da ya sallaci wata gawa ko ya sallaci gawar wani mutum fa kama inda ra'aji sai tsaya daidai kan wannan bawan Allah da zai sallaci anas dan malik wa fi riwayatin a wata ruwayar sai dai a inda ra'atis tariri daidai kan makarar ai dai dai abin daidai ne ko daidai kan gawar daidai kan makarar sai dai a nan shine a taririn ba gado da ka sani ba a tarir ana kiran wato makara da suna a tarir shine dai gado abin da za a dora mutum a kai falamma rafa'a yayin da ya miƙe ya tashi wuciya bi jinazati imra'atin min quraish sai aka kuma zuwa da wata gawar ta wata mata daga cikin qurayshawa da Anas dan Malik ya miki aw min al-ansar ko daga cikin mutanen Madina shakka rawi kenan fakila lahu ya kace da ya ba Hamza ya kai Abu Hamza shine alkunya Anas dan Malik kun san me yasa kullun na karatun Anas sai wato wato raina ya ɓaci da jamorawa na cewa ya aka yi duk wanda suke biyo ƙanshin annabi wasu ƙarya ta cewa akwai anas wace ku kun fahimta da kyau ku yaya za a ce duk wanda suka shuɗe shekara da shekaru wanda suke da an yi shekku tuman dan godiyo duk ba su ƙarya ta ce wasu yanzu a yanzu a wannan zamanin wani ya ce ba dan godiyo ƙarya ne kai ba shi ba ma sandauna da ta bawa ƙalewa sai kawai wani ya zo ce wallahi ƙarya ne ba a yi shi ba alhali iyayen mu mu da bamu kai shi ba misali iyayen mu sun yi zamani da shi su ba su ƙarya da samuwar sa ba sai kai na baya da lokacin ka kwata kwata ba wato lokacin da ya zo ba ma abin iskar ka to kaga ita tadewa ce in Allah ya nufi mutum sai ya tade sai ya tade ko yawa Allah ya shirye da mu to wannan shine kawai to zai ce ya aba hamza kaga albunya suka saba abu hamza hadi jinazatu fulana jinazatu fulana wannan jana'izar wanda yarwa ne jana'izar da ce ga wata fa salli alaiha to kai mata sallah abin da muke so kai mata sallah fa salla alaiha yi mata sallah fa qama wasna ya tsaya tsakiyarta wa fi ruwayatin inda ajizatiha wajen kuturin ta shine da tsakiyar a wajen ruwayar aka ce haka ne ko yawa shine daidai waje don kwankwasan ta kaga tsakiyar kenan sai ya tsaya ala wa alaiha na ashil akhdar an sa mata barbushi kore an san barbushi ai ko shine zan da ake lullube gawa aka malaman mu da tsoro ke cewa barbushi to an sa mata wannan zanin da ake lullubewa na gawa kori wa binal ala ibn ziyad al adawi cikin mu akwai ala ibn ziyad al adawi tan kasa da yake kunyatuhu abu nasr wa huwa min thiqati tabi'in ko yace al kunyatu shine abu nasr shi kuma yana cikin thiqa masu amana da hadda cikin tabi'ai wa kana min ubadi ahli al-basra yana cikin waɗanda suke masu bautar Allah madaukakin sarki masu yawan bauta daga mutanen Basra a mutanen Basra dan Iraki yana cikin wanda suke ababen bauta kun ga wani kalubale da ne ko da nake yawan tambaya har wasu daga cikin malamai da suke harkar da'awa na yi wannan tambayar abin da yake ba ni mamaki shine kuma da yawa wasu daga cikin malamai sun ji abin ya shige su ni dai ina yawan tambaya me yasa idan aka zo maganar bayin Allah nan idan ka dauki ibn al-qayyim yanzu ka je ka ji yadda ibn rajab ya rika bayanin sa cewa ga yadda ibn al-qayyim yake da ya zo cikin madarijus salike yana bayani saboda yadda aka san ibnu al-qayyim da ibada bayan fa ilimi mutafanni komai ya iya bai wanda Allah ya bar ko do kowanne fanni ibnu al-qayyim ya yi rubutu a kai amma ni har yau ina tambayar kaina idan aka zo matsalar ibada kuma sai a ga ba wato ba ba a baya yake ba yi gaba dan har da ya rubuta madarijus salikin bayan manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasu ɗauka suka yi idan ya zuna ba da misali akan bautar wani bawan Allah sai wasu suke shi ne sai ya yi bayani ya ce ba bani ba ne wallahi ni da wannan abin yana ban babai amma yanzu za ka ji mutum an ce ya kai ƙololuwa gurin karatu amma sai ka ji ba a maganar ibadarsa wannan ci baya ne ko shakka babu ci baya ne a ce in an zo matsala abin da ya shafi azumi taimakawa wato wasu wanda suke masu rauni aka zawo kaza kun fahimta da kyau ko irin wannan abubuwan sai a ce kuma kai ba ka ciki sai ibn al-qayyim ba haka ce ba sam ibn al-qayyim Allah ya kara masa rahama shi bayan karatu kuma aka zo ibada har kokari yake yayi bayani cewa ba baki bane saboda yadda aka san shi da bautar Allah to gaskiya ni wannan abun ina yawan faɗa da yana daure mun kai gaskiya Allah ya azurta mu da mutane masu kwakwalwa na taɓa ba ku misali akwai bawan Allah da a garin nan alayi bara tsorinsa wallahi idan ya ce in yana da yanda jari ne ce bi ka can daidai guri ka zazaro shi a wannan kanta duk tambayar da za ka yi maka cikin ba ka amsa Allah sosai yadda ka san wato irin wanda suka zauna da sai wurin kai yin muna da zubul duk Allah ya yi mana yan baiwa amma ni abin da yake daure min kai jire me yasa ba wajen ibada ba a yadda aka rika kwatanta zibirin kayyin ba a kwatanto mutanen mu me yasa kuma shi ne amfanin siyarwa alamin nubala in kana karanta za ka rika kwaikwaya ta shabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kirami falahu ka rika kwatantawa amma baka zama irin sa wato garin imitated din su su zama role model ɗinka to za ka ka zama mutumin kirki an fahimta da kyau ko ka ɗauko hasan zuwatar ka ji rayuwarsa wata irin rayuwa da yadda ka san sahabi kuma ta biyi ne to haka har ka zo kasa har ka zo kasa shi ne wai mutum ya abin kirki wai sai a rika tunanin cewa anya wannan kaza kaza kamar sahabi mu ba za mu yi ba kenan misali zan bawo muna irin wannan tattaunawa wata wani azumi kawai sai wani dan sanda ne inda zan yi kwatancan gurin da kaza wasu duk za su gane gurin kawai cikin dare yana yana kula da gurin da yake kula wallahi kawai sai hango wani ya zo da mota ya tsaye da ita ana fata ta hajjiri duk masallatai an tafi ta hajjiri ya zo da yarinya ne a kofar gurin da yake gani bai san cewa da polis a gurin ba kawai suna ta shegantaka sai ya fito har ya zo kansu ba su sani ba suna cikin motar sai ya kwankwasa masa to ga bindiga a hannun da tunda mogol ne sai ya ce me kake yi a nan ya ga ya kama su red handed in ji kai sai ya zaro kuɗi mota ce duk leliya sai ya sauri ya zaro kuɗi sai ya bashi shi dan Allah sai ya ce shi baya so yace yanzu kai dan Allah duk bayan Allah sun tafi masallaci kowa a goma kaji kowa yana neman Allah ya gafarta ba amma kai wannan ziyar za ka yi yana ta ce masu yi don girman Allah kai yanzu in karkace aka ɗauko ta a wannan daren ya je ma wannan abubuwan da bindigar sa hannu yayye ya karbi wallahi har ya gari kuma biyo ya ce shi wa abin da yake zo da shi kawai ya daina kuma ya ji tsoron Allah yarinya za ta yi magana ya ce ku haɗa miki ma jin kike magana saboda ana ba shi kuɗi irin wannan kuɗin ya ki karba kuɗi da yawa ba yace ba ya zo don kai ne ka ji tsoron Allah abin da nake so in kai ku shine da abokin zaman sa yazo ake zance ya ga yace billahi alladhi la inna la ilaha karfa shi ma dan uwansa ne abokin aikin sa shi sai kamar yadda malam Jabir yake yawan faɗa ba inda ba a samu mutanen kirki ko ina ana samu yanzu wannan bawan Allah aikin da yi a cikin sahabbai yake a cikin sahabbai yake ba mutum ne a cikin zamani yana nan a zamanin nan kuma har yanzu yana nan da rayuwarsa ya Allah ba zai samu albarka a cikin rayuwarsa ba to shi ne duk abin da ya zo na alheri kwatantawa ake kun fahimta da kyau ko kwatantawa ake na'am na'am haka gaskiya na ga suna apologize wannan bai da gaskiya ne haka gaskiya ne ya yi ya kwabin zumba wasu ya fi sauki tun da kaga idan ya ci gaba da yi bai san me zai gaya maka nan gaba to kaga yanzu irin wannan fahimtar goguwa fahimta ai ba daidai ba ne tsakani da Allah an samu sauki mutane yanzu suna zuwa wannan guraren da cikin kwanciyar hankali tunda duk da yawan mutane za ga kowa yana kokari in aka ce ma abu kaza haramun ne mutum ya ga ya kokari ya kauce wannan abu yanzu so kake ka nuna cewa da conventional sun da islamic bank su gaba ɗaya ɗaya ne wannan kuma ba daidai ba ne ta ta'awunu ala al-ithmi wal udwan kenan sai sai kai Allah ya tsare to kaga irin wayannan abubuwan su ya kamata mu rika kula da su mu kuma hanga cewa komai mu rika itibari da shi kafin wato mu mu fada mu yanke hukunci to kaga shi wannan bawan Allah wanda kamar yanzu muka karanto cewa yana cikin masu bauta ya rasu ne mata sanata arba'in wa tis'in shekara ta tis'in da hudu bayan hijira ya rasu a ga yana cikin tabaka a tabakatul ula kenan ku yawa na tabi'ai sannan zai ce ne falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajuli wal mar'a yayin da ya ga sabanin tsayuwar da limamin yayi haka ake so in ka zo masallaci duk limamin da zaka biya kamata in wasu abubuwan ka rika la'akari da yadda yake wasu abubuwan in ban zauzu maka tambaya malam na ga ana yin kaza ne kaza din nan sai ai ma bayani saboda haka sai ya tambaye shi yayin da ya ga sabanin tsayuwar da ita mace daban ta namiji daban domin a lokacin guda aka yi sallar mace da namiji ya ga namiji an tsaya daidai da daidai kansa mace kuma a tsakiyarta to kaga ba tafiya ya rika sai gumi ba ba guna gumi ya je ya rika ba cewa wannan wanda irin abu ne ba wannan ne ba gaba daya ne sai ce ya kale ce ya aba hamza ya kai abu hamza haka da ka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan ne kuwa yawa ya komo haitu kumta kaga akwai alamar tambaya duk dole ne gama ba wa min al mar'ati haitu kumta yadda ka tsaya din nan haka annabi alaihi salatu wasallam yake tsayawa yadda ka tsaya akan namiji kenan wa min al mar'ati haythu qumta mace ma haka annabi yake tsayawa akan ta yanzu mata sallah qala na'am anas dan malik yake kwarai kuwa dan Allah anas bai ga annabi ba zai bar kudu wannan yace kana rasulullahi qala yace bal tafata ilaina al ala fa qala in fadu sai ala babban tabi'in nan zai zo ya kalli sauran mutane ce to kowa yake yi kundi haka annabi yake dan kan wani ya zo nan gaba ya ce saboda haka shi ma ya koya haka zai rike sai ya ce fa kowa ya ce haka annabi yake tsayawa akan gaba akrajahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa tahawi wa bayhaqi wa tayalisi kowanne da rakam dinsa wa ahmad wa siyaqu lahu jerin jerin jira hadisin yadda aka koro shi a haka imam ahmad shi ya kawo siyakin akrajuhu kulluhum min tariqi hammam bin yahya gaba ɗayan sun fitar ne ta hanyar hammam bin yahya an abi ghalib kowa daga abi ghalib gaira abi dawud amma banda abi dawud fa akrajuhu min tariqi abdul warith shi kuma ta hanyar abdul warith ya fitar da shi wa huwa ibn sa'id anhu da shi kuma daga ibn sa'id wato shine wa huwa ibn sa'id shine ibnu sa'id an fahimta shi abdul waris din shine ibnu sa'id anhu shi ma daga gare shi har yau wa kaza da hudda hawi bi riwayatin lahu mukhtasara haka ne imam dahawi ne mishkilan athar mai aqidatu dahawiya shi ma haka ya kawo a wajen ruwaya daban amma ta kaitacciya shi kawo ta a takaici wa isladuhu min al-tariqayn sahihun isladin ta hanyoyin nan guda biyu sun inganta rijalu ma rijalu sahihain dun mazajan mazajan bukari da muslim ne gaira abi ghalibin amma wanda abu ghalib wa huwa thiqatun kama fi taqrib shi ma duka ne kamar yadda zuwa taqribu tahdid na hadith ibn hajar al-asqalani fa ajabu minhu kaifa zakara fi sharh al-hadith al-ati amma abun mamaki ya aka yi ammata a sharhin nan mai zuwa an samu rata min al-fath a cikin fatawar wani ka duba wannan mujalladin shafi na ɗari da hamsin da bakwai cewa annal bukhariya a tara ila tabi'idi hada hadal hadith yaya aka yi haka gazawa kenan li kulli jawadin habwa kullu murin fihi ma ma bi haka ke fada dan adam tare yake bi tika ne ba goma ba tunda ba qur'ani bane za a iya samu kuskure kun fahimta da kyau ko shi za haka zuwa ga kuskuren sai a ce guri kaza wani ya kuskure to Allah ya masa rahama to da ba haka annabi yake cewa wanda ya ji jihadi ya dace yana da lada biyu me kuskure ba shi sa manyan magabata an suka zo suka ce idan sahabbai biyu suka zo suka yi sabani sai a ce ɗaya ya samu lada biyu ɗaya kuma ɗaya idan abin ya zama mi wato kinkiyar juna haka za ka ji in kana karatu haka suke faɗa sai wane ya dace wane ya yi kuskure amma da ya kuskuren zunubi za a baki lada za a baki domin ita jihadi an fahimta da kyau ku yawwa saboda kaga ba wani abu aka gaya musu ba kalma ce ta yabo ma domin an faɗi lada za su samu wannan shine kawai shi za ka zuka zo ce wa rajihu kaza wa kaza abin da ya gurin jayi a cikin maganganun kaza da kaza ne shine sai ce sun baka kata ala zalika wa lam yata'aqabuhu bi shay'in yace yayi shiru akan haka gajiyawar kenan sannan kuma bai bi bayansa da komai ba warwayatu saniya ni daya ne ji wal bayhaqi abun nabi bibiyar baya ai kaga da zai karin bayani cewa guri kaza shine ta aqiba bai ba zai karin bayani ya ce amma fa guri kaza an samu kuskuren kaza da kaza da kaza dan adam kenan dan adam kenan والرواية الثانية للتيالسي والبيهقي من طريق أحمد والرواية الثالثة لأبي داود وهي عند المذكورين ko mazkurai ne bila auha wato inda mazkurai ne wajen wanda aka ambato din nan su biyu da kwatankwacin ta mun ja faɗan na'au shi ne wato iri ɗaya wajen mai ma'ana ba lafazi ba misali kuma iri ɗaya wajen ma'ana da lafazi shi ne bambanci ma'anan wa lafzan shi ne misali an gane ko yawa shi kuma wancan ma'anan la lafzan shi kuma na hau an gane ai ko yawa domin kowanne kam da suke kawowa yana da ma'ana kuma yana da kyau ka riƙe na tattari da compulsory duk dole yake nufi ko yawwa saboda haka amma ai ba kalmo wancan kalmomin wato harafan ba sun fi yawa a wancan wannan ba to shi ne bambanci to sai ce duna lafzi akbar banda lafazin akbar taji amma na ke da bibiyar banda lafazin akbar cewa a takarwa ba magana cewa wannan na cikin barbujan kore yace shi ne faɗi wannan ba a takarwa ya sai a sani na biyu an samura ta bin jundub kala daga samura dan jundub Allah ya kara masa yadda yace sallaitu kalban nabi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah bayan annabi alaihi salatu wa sallam wa salla ala ummi ka'bin matat wa hiya nufasa annabi ya sallati ummu ka'ab lokacin da ta bar duniya da sanadiyar nakuda shine nufasa tana alhalin nakuda fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li salati alaiha wasaha annabi ya miki zai mata sallah sai ya tsaya ila a tsakiyarta akhrajahu abdul razzaq wal bukhari wa muslim wa siyaqu lahu shi ya koro hadisin shi muslim wa abu daud wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahu wa ibn majah wa ibn jarud a cikin al-muntaka kenan ibn jarud na al-muntaka wa sahawi za ku ga naga da yawa ba ba bibiya shi amma malam alkasim hotoro na ga yana biya shi almuntaka na ibn jarud yana biya shi littafi ne haka mai kyau kuma kusan shi dai na sani gaskiya yana biya littafin sosai sai ce fa kama rasulullahi sauki to sai ce wal muntaka ne wa ibn jarud ko haka ne kamar na tsallake wani gurin ina ne wa daya lifi وطيالتي أجيتي لكما وأحمد ده إمام أحمد والحديث واضح واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام إذا أوصي المرأة وحديث يا وجودا الدلالة هو الدلالة هو دلالة da ana faɗa na zo kalmar nan bana manta ina yawan faɗa cewa wato yana nusar da cewa ala anna sunnata an yaqifa al-imamu idza awsal mar'a liman shine zai abin da yake sunna liman ya tsaya daura da tsakiyar mace wa huwa bi ma'ana hadithi anas inda ajizatiha inda daura da kusa da kuturanta daidai wajen kwakwatanta ba shine tsakiya ba to tsaya a nan bal hada mimma yajidu wa zuhan wannan yana cikin abin da yake kara ma fitowa a fili da yace inda ajizatiha wanda aka ce wasu ai mun gane to sai aka kara ma da cewa inda ajizatiha ina ne rabin mutum ne in ka miƙe bi nan inda ka kama ko to na ke ne fa innahu asrahu fi dalala ko dilala ala al-murad bil ahadith samra domin ya fi fitowa fili kamar yadda na gaya muku inda na zo kan addalala ne wannan sun shiryawa da take rufi ba na mata wata ran kamar 90 tun ma da jaban na tsare wakai wata daura muntada wani karatu sai wani ya ce dalala addalala zai nake cewa ina zo da jini ce sai na ce wani dilala fa ke dilala ake cewa sai wani shi kuma wato ɗalibin ilimi ne su sai ce da ana faɗa cikin to shi za na ce karambani mai da daɗi gaskiya ni ina ganin daidai ne wai ina gani kamar wani gyara ne masa cewa ai addinala ake cewa cewa ba shi wani nake gaya kusa da ni kamar yadda wata ne ce kaji fa addinala ake cewa ma wai dalala sai ce duk biyun ana faɗa matsala ce na kai saboda haka sai ce fa innahu asrahu fi dalalati ala al-muradi min hadithi samura domin yana nutsarwa dangane da abin da ya shafi wato alal muradi dangane da abin da ake nufi daga hadisin samura ibnu jundub da muka biya karara domin ji gaba da wannan sai matsala ta nawa saba'in da biyar wa yukabbiru alaiha arba'in aw khamsan kun ji yanzu an gaba da tsayawa kai Allah ya ji kan mala albani Allah ya masa rahama ka duba ka goyi komai daki daki kuma ba ba iya wai sallar jana'iza ba yazo yayi akan sallah kanta ibadu salatin nabiyyi min at-takbirati ila ko ila at-taslimi ka annak haba malan kamar kana gani haka yake kamar kana ganin annabi da sallar sannan yazo yayi ma yayi ma sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ka annaka tara'a to shine yake cewa na tawayin da biyar wa yukabiru alaiha arba'an aw khamsan bayan ka tsaya sai ka zo kai mata kabbara kai kabbara akan gawa ko dai wato kabbara hudu aw khamsan ko kabbara biyar ila tisi takbiratin daga na kabbara tara biya na tayi amma ka ga yanzu yadda aka saba da hudun nan in za ka yi kasi ma subhanallah sai ka faɗa cewa jama'a kabbara biyar za mu yi ba jama'a kabbara shida za a yi mara bakwai za a yi mara za mu ji wani dalilai ne yake za a yi kabbara sama da hudu zai kawo kullu dalika sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya daga kabbara hudu zuwa tara ya inganta ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam fa ayyaha fa'ala ajzahu duk wanda kai wajen kai zarba a cikin guda wato daga hudun nan zuwa tara duk wanda aka yi tayi kaga ashe ba zai ba liman ba zai rafka nuwa ba kenan wajen kabbara in dai ba kasa da kudi ba to zai ce wal aula at tanwi' amma abin da yafi wanda yafi kowanne jini tattangawa tanwi'i zai ba mu misali sai ba lu hada tarata wani lokacin kai kabbara hudu kama huwa sha'anu fi amsali kamar da yake shine al'amarin wajen ire-iren ayyukan ibada wa hada tarata kuma wannan ma ayi wani lokacin ayi wannan kamar ayi gabbara hudu wani lokacin ayi biyar wani lokacin ayi gida har zuwa tara shine wa hada tarata kama huwa sha'anu fi amsali mithla adiyatil istita kamar yadda wato haka al'amarin yake cikin ibadodi kwatankwacin wannan din kamar adiyatil istita addu'o'in bude sallah in ka karanta al-azkar na Imam Nawawi mujalladi ɗaya ne ai za ga ya kama alwa in ka karanta alwa bil sayyid min al-kalim sayyid na ibn al-qayyim ko ko al-kalim sayyid na ibn taymiyyah al-hazani ire iren za a ce kana da wannan a gefen abu shop ɗinka musamman dai azkar in dai ɗalibin ilimi ya kai matakin da bai da al-azkar a library sa to bai ba azkar muhimmanci ba isa da musulmin ko dole ne dole za ka je yanzu bookshop ɗin ɗakin mutum ka gani da tabahim ta ba biyo ne da abot da wato adaban sulala da kaza amma ba ibnul muslim ba ba ibnul muslim ba qur'ani Allah gaba ɗaya cikin bookshop ɗin sa babu ko ya karaman library sa babu ba ibnul muslim babu qur'ani wannan abun kunya ne kuma Allah ya sa qur'anin ka ba na adu bane biya shi ake ita yin musulun ai ma ka da shi wato ai ma kan bara hudu kawai Allah kuwa albau takbira ce gawa ne tafiya kenan bayan sunan musulun akwai matsala gaskiya to kun ji sai ce kamar nan kaga nan ne zai koya ma an ka zo sai ka dauki gajeriya ko doguwa Allahumma ba'id bayni wa bayna hadayaya kama ba'adta idwa ulil istijati subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuk du'a ulil istijati ce gajeriyar ba a ce ka haɗa wayannan salon daban-daban kana yi yana da kyau wanda yake ta shahud da sigogin tahiyya ruwaye guna abbas ruwayar na na'aisha ruwayar da yana umar ruwayar abu musa na ashari ruwayar na na'aisha ruwayar abdullahi dan mas'ud da din ita yanzu ake ta bukari da musulun haka a ce duk ka kiyaye na sha baku misali ina faɗa ne don ka ɗau salo ni yanzu kowace sallah na san ruwaye da nake a sallah azhar na san ruwaye wa nake la'azar na san ruwa ya kwanaki magrib isha'i kuma kowace kuma kullum haka kawai ruwa ya biyar na ɗauka nake kewaya a jiki shikenan sai shi ne maganin karatu ka ka kewaye ka ma mai sunna annabi da yanzu ka zo ka ce mu ai akwai dai ya ne a tahiyyatul mubarakatu sai ce ma ruwa ibnu abbas ce domin na yi addabe ta ina yi a tahiyyatul lahi zakiyatul lahi zai ce wa ta zai na umar ce malikiya ma suna ganin ta fi kowace girma wannan shine ba maganin karatu jama'a la ba zanu kuri ka balatar sai wace Allah wannan shine in an ma karatu ka gwada to ka ba za ka manta ba an bai da da malam da ba yake wasu sun sha sun hada da kanzo kuma har yanzu ko wani lukulli wasu yake ba mu ko wani lalu da bibila yace saboda haka yace shi ba wanda ya baka maganin kafin hadda shi ba kwana yake yana karatu ko ba haka bane to saboda haka kawai ka kwana kana karatu malam in za ka kwana an gane ko to saboda haka wannan shine sai yace kaga siyabu tashahhud ke ta dau wannan salan duka tasbihi ba kai wannan ko wanne wane mutum sai ibnu mas'ud da ake sai wani bukari da muslim at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat zuwa karshe abdullahi dan mas'ud was salawatu li ibrahimiyya wanda mun dan taba wani abun a karatun mu na ziyara salatu ibrahimiyya salatu annabi alaihi salatu wassalam wanda suke riwaya mun faɗa hadisi ne mutawatiri sun kai sabai sun kusa talatin da wani abu da suka rawaito salatin annabi kawai da karanta jala'ul afham is salati wa salati ala khairil anam shi ma indai a magana salati annabi ne to ai ka kuri jala'ul afham ya dauko hatta gaba gaba ya rike bi kowace gaba ibnu qayyim rahimahullah ta'ala gaba gaba ya rike bi shi ma kage yadda ake wa annabi salati da halaccin cewa ya halatta ka canza salo ka ajiye wayannan kai ji ya kawo kaga shi ma je kawo ka abu ibn ujra ta zarwa ya kabu ko jari ma ta ujinin ansari na na fadima a mata tana ciki an fahimta abu musa al-ashari haka ake ta zabo ma duk sun rawaito ruwaya daga al-hasan ibn ali husayn ibn ali duka kowa da ruwaya da ya rawaito daga annabi alaihi salatu wasallam to a ce ka rike kawai shi ma ka canza salo sallah azhar kaza kake lazar kaza to za ka rike sai zama maganin karatu duk ka rike kuma in zan samu ne ma ka rike da sahabu cewa wannan ruwa ya ruwa ne maganin karatu kenan jama'a to sai ne to sai ce wa in kana la budda nan ne wa salatul wa nahwiha da makamantin wa in kana la budda min iltizami naw'in wahidin minha duk da cewa babu makawa a lalurji nau'i guda ɗaya daga ciki fa huwa arba'u shine ne guda hudun kun fahimta da kyau ko dole ne a lazantu wannan domin me yasa ne annal hadisa biha akthar hadisan da suka zo akan kabbara hudu sun fi yawa cewa wanda zaka fulla sun da ran to mai kabbara hudu ya fi yawa shi aka zo ya fi yawa domin hadisan su sun fi yawa an fahimta da kyau ko za mu ji dalili wa ilaika bayanu zalim ma ne yake muna nutar da kai ga bayanin haka a amma arba'u kashi nan yace amma kabbara hudu fa biya ahadithun an jama'atin min sahaba akwai hadisi daga jama'a daga cikin sahabbai da aka rawaito al-awwal na farko ana abi hurairah wa qad baza hadith hadithu fil mas'ala hakika hadisin da ya shuri a matsala ta 59 at-tabi matsala ta bakwai kenan yace fi salati ala najashi dangane da sallar da annabi yawa najashi ashaba ko cewa wa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbala kabbara alaihi arba'a annabi da yazo yi wa najaji sallah sai ma kabbara hudu ko koma shafi na 115 asani kun ji dalili na farko na biyu an bin abbas daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda wa madafil mas'alati al-mushari ilayha bi hadith salati ala rajuli alladhi dufina laylan sai ya shuɗe a matsalar nan da muka yi nuni akan ta hadisin da aka yi wa wato sai hadisin salati ala rajul hadisin da aka yi wani sallah wani mutum allazi dubina lailan wannan da aka binne da daddare mun yi bayanin sa akwai wani bawan Allah da aka kai shi aka binne dama binne mutum da daddare ba haramun bane ba haramun bane kawai sai dai idan ana tsoron wajen hanyar ba abin da wato akwai tabalbali akwai kaza akwai kaza amma ko da yadda mutum ya mutu za a iya kai yadda in akwai matsala za a iya muku shan ruwan zai siya saboda kaza aka binne shi da dare amma an ka koma cikin magabata mun yi wannan bayanin akwai wanda aka binne da dare ba haramun bane in dai akwai hanya amintacciya hanya za a iya zuwa a kai shi domin ku shewa ita aka fi bukata a kai mutum ya kwana idan mutuwar dare yanzu kowa ya tafi bayan ita kun fahimta kaga wannan ai wani abu ne daban amma ya mutu da yamma dau da magariba aka haɗa shi an yi haka mutukar haka ya gabu an yi to za a iya zuwa kai za a iya zuwa to shi ne ma da yake mana fisadi a matsala ta shida alhadi yake safa a ta ɗari da sha biyu a tsaris na uku an yaji da da sabitin fi salati sallallahu alaihi wasallam ala maulatin li bani fulan an karɓo daga yabi ibn sabit dangane da sallarsa da tsira da abinci Allah tabbata a gare shi da yi dangane da wata wato um, ambarariyar baiwa libani fulan ta su banu banuwa ne ta kabilar suwa ne sai ce fi kaburi da aka je aka yi mata da annabi ya je mata sallah a kabarinta wa huwa fil makanin mushari ilayhi shi ma yana guraren da muke nuni zuwa gare shi cewa da annabi ya je kan kabarin baiwa Allah nan da annabi ya je mata sallah kun tuno da ita ba to kun ga kabbara hudu shi ma yayi anan ai halakalto an haddace cewa kabbara hudu yayi an fahimta da ku da ya kabbara da ta haura haka ba to sai ce wa hadithuha mazkurun aqiba hadithi yazid bin sabit al-mushari ilayhi alifan hadithin ta an ambace shi dangane da hadisin wato sabit wanda muka yi nuni akan sa dazu na sama kenan yace in ka koma gurin to zaka gani na ba da hadisi bayan hadisi ibn abbas to ni babu adawa babu bayan hadisin ibn abbas kuma nuskartawa a irin taku ko ba haka yake me kace ya ce mazkurun hadisi yazi da bin sabit al-mukari ilayhi aniban haka kawai yace ana Allah ki wa dai oke afwan ba da hadisi ibn abbas bi hadisi bayan hadisin dan abbas da hadisi guda daya to sai aka tada wannan matsalar na gane a rabiu na hudu an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu wani sashi na sahaba annabi alaihi salatu wasallam fi salati sallallahu alaihi wasallam ala al mar'ati al miskina fi qabriha dangane da sallah annabi alaihi salatu wasallam ga wannan baiwa Allah da take miskiniya da yaji kabarin da ya mata sallah wa hadithu ha mazkurun aqiba hadisi yazid bin thabit wannan nabi Allah zikir hadisin da an ambace shi a kanjan wato hadisin Yazid bin Thabit wanda muka yi nuni akan sa al-mushari ilayhi aliban wanda muka nuna muka yi nuni akan sa dazin nan shine na zaman nan al-kamis an abi umama radiyallahu anhu abu umama ba wanda kuka sani ba ba abu umama al-bahili shine sulaim bin ajlan to ba ji ba mu je kasa laysa huwa abu aba umama al-bahili ga ita aka sa hashiya yace ma ba abu umama al-bahili ba ba as-sahabiyul mashhur sahabin nan da kowa ya san shi ba shi ba to zai yi na ajilal bal hadha akhiru ma'rufun akhar kai wannan wani ne daban akharu ma'rufun wannan wani ne daban wanda yake sananne da kunyati aidan da alkunyata shi aka san shi cewa Abu Umama wasmuhu As'adu wa qila Sa'ad bin Sa'ad bin Hunay al-Ansari kun sunansa sunansa kenan shi ba Sulaimi bin Ajlan bane sunansa Sa'ad ko Sa'idu as'ad kai ko kuma sa'ad an gane ko ibnu sa'ad bin hunay al-ansari ma'dudun fi sahaba ana lissafa shi cikin wa sahabbai lahu ru'yatun wa lam yasma' min an-nabi ya haida kai ya ga annabi alaihi salatu wasalam amma bai saurari komai daga annabi ba bai ji komai ba eh wal hadithu min maratil sahaba gashi na an ba ku ilimi kyauta mala albani ba sai ka koma mutsala ba da yake to hadisi yana cikin mursalin sahaba na kuma tawaye muku magana akan mursalin sahaba akan har misali na buga cewa wato dangane da marasilu sahaba ta yara da kuma waɗanda suke manya waɗanda sun ga annaba alaihi salatu wasallam amma sai bayan ya bar duniya suka musulunta na yi wannan magana ko kun manta mun taɓa yin da an bayyana da kyau ko yawwa to shi ne ma da yake cewa kaji yadda yake sai ma da yake wahiya hujjatun to ba hujja ce domin su sabai gaba ɗayan su kulluhum udud muna nan akan bakanmu ba za mu sauka ba duk sabai adalai ne ba sai ma muka yi ma'asumai bane amma adalai ne adali shine wanda alkhairin sa ya rinjayi kyaurin sa shine adali me yasa ta maurawai suna tambaya uga kwata kwatan ya ga tambaya a ga ma dalilin da yasa ake cewa ake cewa kullum udud yaran su suna nan suna hauki su ma akan wannan matsalar dalili shi ne saboda Allah ya kira wuzu da kansa Allah ne amanu Allah ya kira ka da mai imani da kansa shine karshen adali da wannan malamin suka fara kafa hujja cewa sabban annabi adalai ne ya ayyuhal ladina amanu kaduba ibnu abi mu'ayd ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain amma Allah ya ce wa alladina amanu in fasiki ya zo muku da zance da shi ba ke amma sai Allah ya ce yana ba cikin wanda suke imani domin laifi ne kankani da bai rinjaye alkhairinsa ba wannan shine adalci mu je zuwa to shine ma da yake cewa to sai wannan shine dalilin saboda hujja akai magana da hujja ce radiyallahu anhu qala as-sunnatu fi salati ala al-janazati an yaqra fi takbirati al-ula bi ummi al-qur'an sunna a sallar jana'iza shine a karanta fatiha a kabbara farko muqafadatun kana mai koyi da an gane ko a boye ba za ki za a saba ba ka yi a bayyane sun mai kabbiru talatin sannan zai kabarwari guda uku wata tilimu inda al'akara kun ga kabarwarin nan guda uku sai kyale ka a haka domin akwai maganganu da za mu karanta nan gaba don gani da ni wato min za a yi a ta biyu da ta uku da ta hudu shi yasa kawai amma ta farko dai an gaya ma fatiha ake shi yasa idan mutum bai iya ya zo bayan ya yi fatiha nan a kabbarar farko sauran ya ta cewa ya ce wa annabi salati ta yi don bai san me za a yi wajen ta farkon da ya yi amma abin da ake bukata shi ne kowace gaba ya san me ake biyawa yawwa wa taslimu inda al-akhira sallama a taganci akhrajahu an-nasai wa anhu ibnu hazm bi isnadin sahih kama qala al-hafiz fil fatih sabaqahu an-nawawi fil majmu' yace imam an-nawawi ya riga yi shi amma a cikin al-majmu' nasa wazada ala sharri ke khaina amma ya kara sai yake a fitakar din wato mutum biyu shine bukari da muslim kai wa kana da wuta hawi bilawi wa zada fi akhir al hadith barin dan ja hadith am litafo qala az-zuhri imam az-zuhri yace fa zakatu alladhi akhbarani abu umama min zalika na ambatan abinda abu umama wato ya bani labari akan haka cewa ni muhammad bin suwaid al-fihri وقال يجي وانا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث عن حديث ابن مسلمة yace na ji jiki ba yana jantarwa daga Habib ibn Maslama shine Habib ibn Maslama bin Malik al-Bihri al-Makki wa kana yusamma Habib Rum bi kasrati dukhuli alayhi mujahidan wai saboda yawan shigar da yake wannan garin yana mai jihadi muktalibun fi sobati amma an yi sabani wajen sabbace kasa قال الحارث حارث yace wa rabi thubuti alakin lahu kana sagira abin da yabi mun ganki cewa sahabi ne sai dai yana yaro irin wancan dan ko yana yaro da yarin tassa mu je gaba sai yace bi salati ala janazati mithlu alladhi haddathaka abu umama yace ni ma na samo ruwaya irin yadda abu umama ya zantar da kai ni ma ina da ruwaya irin ta wa isnaduhu sahihun aidan wa hiya inda an-nasa'i walakin lam yujawiz بهذا حاق ابن قيس an gane ko wa kadalika rawahu shafi'i bi ziyadatin fi matnihi kama yati fil mas'ala as-sadiq ana abdullah bin abi awfa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an mas'ala ta kida yace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana yin kabbara hudu akara da ulumai hakimi sanadin sahih bi asna'i hadisi ya ji bi tamamihi fil mas'ala mas'ala ta 82 zamu ji ba wa amma kamtu domin ji hudu amma kafarori biyar kuwa da ake yi bali hadisi abdurrahman bin abi laila saboda hadisi abdurrahman dan abi laila kale yake kana zaid bin arqam yukabbiru ala janaizina arba'a zaid dan arqam ya kasance yana yi yana yi wa gawawakin mun aka kawo yana musu kabbara hudu wa innahu kabbara ala janazatin kamsa wata rana kuma sai aka yayi wa wata janaiza kabbara biyar fata altu sai na tambaye shi haka ake tambaya ake fa kana sai yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha annabi ya kasance yana yin kabbara haka fala atin ba'dahu abadan kaji ba ahlus sunnati wal jamaa yace ba zan kyale wannan wato yin kabarbarin ba saboda wani kawai har abada saboda wani daban in kyale yin kabbara yace zan ta yi domin naga annabi yayi sallallahu alaihi wasallam shine malamin suke cewa wanda zai yi barna baya jin kunyar bayyana barna sai kai da zaka yi didi karajahu muslim wa abu dawud da wannan sa'i wa tirmidhi wa ibn wajah wa tahawi wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad thumma karajahu tahawi wa darqutni wa ahmad min wato turuqin ukhra anhu bi nahwahu wa ziyadatu lahum wallati fiha lidarqutni وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wasu daga cikin mutane sun tafi zuwa ga wannan kabbara biyar din daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wasallam wa gairihim da wasu ra'u takbira ala janazati kamsa sun suna ganin yin kabbara akan gawa ayi biyar wa qala ahmad wa ishaq imam ahmad da ishaq ibn rawiya kenan ko sai sai idza kabbara al-imam ala jalalati kamsan fa innahu yuttaba'u al-imam idan ka zo kana bin limam sai ka bara biyar to zaka bin limam kai ma biyar din zaka jim wa amma sittu wa sab'u amma yin kabbara shida da bakwai fa fiha ba'd al-athar al-mawqufa yace su kan muna da azar maganganun magabata daga daga sahabbai amma sun tsaya akan wa ma azabtahu ila al-ashabi min qawlin wa bi'lin fa huwa madha mawqufun zukin to shi ne yace ba akwai asar al-mawqufa walakin na fi hukumin al-ahadith al-marfu'a wa ma udhifa lin-nabi marfu'u sai sai amma ba suna da hukuncin hadisi marfu'i domin sahabi ya kawo magana da ba a yi da hadi a cikin dole take da marfu'iya la madala al-hadith istihadi to marfu'iya wannan kaida ce ta malaman usulu a matsala a kai an bayyana da kyau ko to me yake mu je zuwa um li annaba azza kibari sahaba atabiha alama hadin ko utiya biha alama hadin min sahaba ko haka yake ko utiya biha alama hadin wato li annaba kibari sahaba don manyan sahabbai manya manyan zabai ujiya biha an zo musu da ita babu ne lil majhul kenan illa an ce a tabiha wani ake magana cewa ya zo da ita amma zai zama babu ne lil majhul alama shahadin min sahaba an zo da ita a gaban wasu sahabbai duna an yi atarida alaihi ahadun minhu ko kuma manya manyan sahabbai sun zo da ita irin wannan din su sun zo da salon wannan kabbarar idan wasu sahabban da yawa dandazon su sannan duna an yi hadari da alayhi ahadun minhum ba wanda ya mutu inkari sahabbai kuma ba ta giro a sukuti rizal kaga sun yadda a sukuti jima'i ko kuma aljima'u alayhi jima'u sukuti kai alayhi jima'u sukuti sai ce ne to kaga al-awwal ana abdullahi bin mughaffal anna abiya bin abi talib bin salla ala talib bin hulayb wannan zalibi ne wani din ka karanta tarihinsa kaji fa kabbara alaihi sittin sai ji wato ali da abi dalib yayi masa sallah shi wannan zalibi ne wani din ina ci yan tawaga salama fa kabbara alaihi sittin yayi masa kabbara shida sun manta fata idan na yi biyo gare mu fa kada sai yace nahu badari kowa ya saurara wannan dan badar ne shi za mu kai makabbara shida albadari ne قال الشعبي امام الشعبي يتي وقدم القما من الشام امام القما يزو daga sham فقال يتي ابن مسعود يتي ابن مسعود ان اخوانك في الشام يكبرون على جنائزهم خمسا ɗan uwanka a sham ya ka masa gumi cewa ɗan uwanka a sham suna yi wa gawa kabbara biyar falau waqattum lana ina ma dai za ku kididdige mana ku ai waqattum in ka je kaza zaka ji ya ce haddatu za ku iyakance mana lana adadan maksusan ko da za ku iyakance mana wani adadi wato wanda yake maksus ibantacce kamar yadda fadu minan nihaya wannan ko ya koma nihaya fi gari bil hadisi domin shi ne yake ma fassara kawo ne na fassarorin kalmomin hadisi akwai na ibnu al-asir ya kamata a ce kana da shi iya wannan kawai mujalladi biyu ne a library ka an fahimta da kyau ko yawa to sai yake ne kaga sai yake waqatan nutabi'u kuma alayhi wani da za ku iyakance mana wani adadi da za mu rika bin ku akai kamar yana nufin ana raba mu da hankali sai su ji a kabbara hudu wani zurin su ji a biyar da ma za ku iya ba mu adadi kawai ba ta haka abdullahi ta'atan sun makala sai abdullahi ya dan numfasa dan wani lokaci abin nufi ya nutsu ya shiru sannan ya numfasa sannan ya ce unzuru jana'izakum fakabbiru alaiha ma kabbara immatukum yace kaga bawo Allah ku saurari jana'izakum ku yi duk kabbara da limaman ku suka yi shikenan kawai duk kabbara da limaman ku suka yi kuma ku yi la waqata wala adada ba iyaka ba adadi ku kyale su kawai an ji wannan aiko a kan da ibnu hazm fil muhalla babban malami a muhalla ya fitar a cikin littafin sa bi hada tamam wa qala hadha isnadun ghayatin fi sihha wannan isnadin ya kai matuƙa wajen siha dan zai dawo kan wannan magana za mu ji nan gaba ya kai matuƙa ku kiyaye wajen dan ya ce la waqata wala adada din nan to ya kai matuƙa wajen siha to za mu dawo kanta kulci sai na ce wa kad mala albani yace sai na ce to yace albani yace sai na ce ni kuma wato wa kad akala da minhu istat ali radiyallahu anhu wato abu dawud bi masaidi wato abu dawud ya fitar da isar sayyidina ali Allah ya kara masa da a matsalolin sani da imami ahmad a wannan a wannan shafin والدهاوي والهاكم والبيهقي وسندهم صحيح على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي دون قوله ستا وقصة ابن مسعود أخرجها الطهاوي والبيهقي نحوه الثاني عن عبد عن عبد خير قال قال علي رضي الله عنه يكبر على آل بدر ستا سيدنا على الله يقرأ وسيدا يا كسن سينا يوى أم بدر كبر شدا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة sahabban annabi kuma wanda ba su je badar ba sauran su kuma sai musu kabbara biyar wa ala sa'irin nasi arba'an wanda ba sahabi kuma kuma wanda ba sahabi ba kuma hudu kun ji wani tafsiri kuma duk wanda ba ba sahabi ba hudu da ka zo ka ji an yi kabbara biyar to sahabi ne amma bai je badar ba da ka ji an yi bakwai shida kuma to wannan dan badar ne الثالث na uku an Musa bin Abdullah bin Yazid anna Ali radiyallahu anhu salla ala salla ala Abi Qatada fa kabbara alaihi sab'an yau Abu Qatada al-Ansari ya makabbara bakwai na tsallake ban ji ba أخرجه الطهاوي أبو الودار قدني ومن طريق البيهقي وسنده سيئ رجاله ثقات كلهم الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا salla ala abi katada da ansari inna ali yayi wa abu katada wannan mun dan fadi tarjumar sa kwanaki a lu'lu wal marjan abu katada da ansari yayi masa salla abu ya hada wa mufrad sai ce fa kabbara alaihi sab'an yayi masa kabbara bakwai wa kana badariyan shi ma dan badal kun ji an tsara ku daga shi da ta koma bakwai a kare da hudda hawi wal bayhaqi bi sanadin sayyin ala shartu muslim lakin a'alla wal bayhaqi bi qawli sai dai imam zaki ya ce hadisi ne ma'lul saboda fadin sa cewa innahu galad cewa ya samu galadi me galadi a hausa ta kudi ya fara manta uwa yana hada bare da bara shine galadi mutum ya dauko um 1999 ya hada da 2023 to shine galad to shine abin da yake to sai yace ya anna baka tare da radiyallahu anhu baqiya ba'da aliyin radiyallahu anhu muddatan tawila yake zawo da abu a wato shi wannan bawan Allah abu katada ya rayu bayan sayyidina Ali rayuwa mai tsawo kaga an kashe shi jinda kuma da ransa wala da uladi fi talkis imam uladi da ya masa raddi a cikin talkis kullu sai nace wa hadi illatin ghairu qadiha imam albani yace wannan illa ce wadda ba mai matsala ba ba ta da matsala kai alwani gwani ne ba za ku ji li annahu qad qila domin an ce inna baka ta da mata bi khilafati ali wa hadha huwa rajih kaji yace an ce abu ka ta da yaron su zamanin sayyidina ali yace kuma wannan magana ita tafi inganci cewa zamanin sayyidina ali yaron saboda haka ana da ne ko yawa sai dai وسبقه دون كوين زوجي له وأمتسه وسبقه إلى هذا ابن التركماني في الجوهر النقي إمام التركماني يا رجال يجي أكون وانا أتين جوهر النقي أقول الزفاء الدنيا با تسيقوا فراجعه يجي كقوما كان سانجال باي كقوما في مراجعة قلت sai yace ba hadi atharu sahiha an sahaba wannan athar ne ingantattu daga sahabbai tadullu ala anna al-amala bil khamsi was sitti takbirat ittamara ila ma ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam cewa yin kabbara hudu biyar shida wato sun shuɗe sun ci gaba bayan annabi alaihi salatu wasallam khilafan liman da'a al-ijma'a tabarin wanda suke da'awar cewa wai akwai ijma'i alal arba'in akan guda hudun fakat domin akwai wanda suka yi wannan cewa wai ijma'i aka yi akan kabara hudu kawai sai ma da yake a inda albani wa kada haqqaqa alqawla fi budlani hadhihi da'wa ibnu hazim wa ne mutum ya tabbatar da rushewa wannan magana ta ijma'i wannan magana da aka yi a cikin al-muhalla ka koma mujallabi na biyar taki na 124 zuwa na 125 ka sha karatu muhalla awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muke kuskure ya Allah madaukakin sarki ya yafe mana bana aran kansa da ya Allah ba yawa mu tsaya a nan gurin yau biyu Na'am, muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsohon zaman ɗaukaka Allah ya yi mana bukatun mu da alkhairi. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suka yi jarrabawa da waɗanda suke jiran sakamako Allah ka ba su nasara muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman aiki da sana'a Allah ka shiga lamarin waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka tallafa musu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa wannan rashin lafiya da ake ta fama da shi Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم عليكم السلام نعم biyan ta ake da an zo idan mutum ya rasa tambaya ce mai kyau idan mutum ya rasa kabbara ɗaya ko biyu idan ya zo sauri amma ake ka gane yana yin sallama kai sai ka kuma yin kabbara sai ka yi gajerar gajeriyar addu'a ko Allahun magfir lahu ka dora idan biyu ka rasa sai sauri ka tsara saboda ba ma ce mutane sun an kara cewa kai yanzu biyan sallah kake ba sai kaga har ka gaba ka biyo kai ma an tafi da biya ake tambaya ce mai kyau an fahimta da kyau ko wani yana zuwa zai ga kabbara ɗaya zai gaba ɗaya sai a yi sallama to sai toro sauran haka ake yi gaskiya wallahu a'lam Allah ya dace da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta